أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda gashi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na shukale domin kawar tafsira alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da iko Allah za mu dora kamar yadda aka saba wanda yau mun yi sha ɗaya ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 21 ga wata na uku miladiya isa da maryam 2024 da fata allahu subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a zan tafsiri na maraice mun tsaya daidai aya ta 183 ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da mu makomar kahirai masu ƙaryatawa da ayoyinsa wanda ya karantar da mu cewa wallazi da kazzabu bi ayatina lallewar sun ka ƙaryata da ayoyinmu Allah ya ce sanasta da rijuhum Allah ya ce da sanu za mu musu talala mu kama su min haithu la ya'lamun inda ba su sani ba Allah ya ce wa umli lahum jinkiri nake makahirai inna kaidi lalle damkata in ji Allah matin tana da tsanani idan Allah ya kama bawa to Allah ce damkashi tana da tsanani to da mun karanta wannan ayoyin sai lokaci yayi ci gaba Allah ya ce awalam ya tafakkaru awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim jinnah إن هو إلا نذير مبين الله يتي أولم يتفكروا سوانا ما سكرتا دا آيان الله مشركا مكة ثم ذاسي تنتني با سغانو رتيوا ما بصاحبهم من جنة abokinsu babu hauka ta tarrashe abokinsu wanda Allah yake ne shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah na karanta da su su yi tuna baya a su tuna abin da ya shuɗe mina ba haushe ke cewa tunan baya mina na tuna baya wa su tuna baya su gani ta so annabi tare da su ɗansu ne jikansu ne har suna sun kai mai aminu saboda amincin shi duk da abubuwan da al'umma suke haduwa da shi na jarabobi wanda wasu haka sun ka taso da bautar gumaka da shaye-shaye ba abin da Allah jarabi annabi daga cikinsu sun san tasowa ta yi yaran kirki ne kuma da Allah sai ya mai kwanji ne tun yana yaronsa tun yana matashinsa idan an ka ci dukiyarka an ka kasa biyanka an ka nuna ma ƙarhi ba a baka Allah da mutu ya zo haɗa ma annabi tu yana matashin shi saboda yadda sun ka ɗauke shi yadda yake da ƙwarshini da ya zo ya ce ba haba haƙƙi wani da kacce ka ba shi haƙƙi ne da makarkata mutu yake ɗauko ya basuwa wallahi sun sani irin sunan da sun kai mai kadiba lokacin da Allah ba shi wahayi kiran ƙoyin shawar gaba ɗai sai da tara suri guda ya hau bisa dutsen safa ya ce da zan ce muku bayan dutsen nan akwai mayaka za su kawo na hari da safe ko da marice za ku gaskanta ne suka ce kwarai ku don ba mu taɓa samun karin ƙarya ba ba mu taɓa samun karin ƙarya ba ya ce to ni manzo ne daga Allah Allah ya turo ni zuwa gare ku bayan ya dai azabin shari'a idan ba abi ba to azaba mai tsanani za ta zo da daga nan wanda ya fara mayan mai rabbi shine babansa wan babansa abu lahab ya ce tabbata daga ya muhammad alihada jama'atana to muhallin shahid kun gare su da sun ba da amsa cewa ba su taɓa samun shi da ƙarya ba ko ba haka ba kuma ga kayan hankali sun sani to amma zuwa Allah ya ba shi manzanci sai kuma sun ga koma shi fatai da magunguna daban-daban su ce mabuka Allah ya wanke shi Allah ya ce wa wafa bi kaule kahinin wannan ba zancen bokaye ba ne su ce mai sha'iri da Allah ya ce wa labi abin da wa mafa bi kaule sha'ir ba zancen mawaƙi ba ne kahinu ba zancen kahinu ba ne ba zancen boka ba ne su ce wa ma'aukaci annabi na tahe su ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi zikir ya kai wanda an saukan ma alqur'ani ya kai mai fara an saukan ma alqur'ani annabi sai shi wayo ka ce dai zai shi zai shi magana ta hankali sai su ce mai innaka la majnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-salihin don yi rahuwar da mala'iku inda gaske kake yi ta suna jifa ta da cewa mahaukaci sai Allah ce nun wal qalami ma yasqudu ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun su ce ma annabi kai ba manzo bane lasta mursala Allah ya ce yasin wal qalami yasin wal qur'an al hakim innaka la min al mursalina kaga duk abin da sun gaje annabi da shi sai Allah ya wanke shi to zuga sun ce mai mahaukaci Allah ya wanke shi sai Allah na karantar da su cewa awali mai tafakkaru kamar kenan sun manta ne ba za su yi tuntuni su gano da cewa ma da shahidin min jinna wannan abokin nasu babu hauka tare da shi babu hauka tare da shi in huwa illa nazirun ai shi bai kasance face manzo ne face mai gargadi ne in huwa illa nazirun mubin shi bai kasance face mai gargaɗi mai bayyane Allah ya turo shi ne zuwa gare ku ya tsoratar da ku azaba Allah ya tsoratar da ku hushin Allah aiki ne ke nan amma ba mahukuti bane kun sani har kuma Allah ci gaba ya ce musu أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون لقد اقترب أجلهم gaskiya ne فبأي حديث بعده يؤمنون
to abinda annabi zo yana karantar da su na girman Allah na su san girman Allah su san da Allah na da iko akan su su san da Allah mai iko ne akan komi idan sun mutu za a tayar da su a yi musu hisabi akwai huta akwai aljanna sai suna karyatawa suna ganin ya ya abin zai kasance ya ce baya an mutu an zan kasusuwa an zan kasa a gashi Allah ce a awalam yanzuru shin ba za su yi dubi ba fi malakuti samawati wal ard a cikin malakut ma'ana kamar kace da su dibi samai da kasai su dibi sama su ga abin da ke cikin ta na tauraro ga wata ga rana ga yanda Allah ke saukar da ruwa daga sama kuma su dibi kasa yanda Allah ya shimfiɗa ta ga manya-manyan doroso ga ruwa sama gare ta ga itace daban-daban ga ciro daban-daban ga duka abubuwa wanda ya kamata su gane girman ubangiji to yanzu wanda ya harfi sammai da ƙasaikin ga shi akwai abin da ke zuwa buwayarsa to shi Allah ce su yi dubi cikin malakotu samawatul ard a cikin sha'anin sammai da ƙasai Allah ya ce wa ma khalaqa Allahu min shay'in da dukkanin wani abu wanda Allah ya halitta su yi dibi su gani kuma Allah ya ce abu na gaba su sani wa an asa ya yi tabbas an ya kone ya kasance kadir ta raba ajaluhum ya yi ma ya kasance ajalin su ya karraba wasu labari suna karyatawa ba mamaki ajalin su ya karrabo ya kusantu wasu labari to kuma har yau wannan aya da Allah ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard irin yanda abubuwan da sama ta kumsa wanda mu muna da karamcin ilimin da ba mu iya gano yanzu gashi Allah yana ta bayyana wa abubuwa daban-daban wanda suke cikin sassanin samai da dukkan abubuwan ga na sadarwa wanda ake abin nan kake kiran dan uwan ka same shi ga sanan duk abubuwan sadarwa kin ga tun ta sanadiyar samai da kasai ne tun nan abin da na sanadiyar sama ne sama saboda Allah ya kire ta was sama'i zatil hubuk Allah ce ina rantsuwa da san ma'abuciya hayoyi sama tana da hayoyi daban-daban hatta hayoyin da na sadarwa sama ce dukkan wasu abubuwa wanda ɗan adam ma hatta yanzu nan ba a ƙara sani ilimin sama ba har yanzu nan da da yawa abubuwa da yawa wanda ba mu sani ba wanda sai nan gaba su ta bayyanuwa su ta bayyanuwa wanda Allah ya ɓoye sirri da yawa wanda ke cikin sammai wanda su kansu kahirai suna da ilimi kamar da Allah ya siffanta su alamu wa zahirin min hayati duniya suna da ilimi wanda Allah ya ba su wanda za su gano abubuwan da ke cikin sararin samaniya abubuwan da kai musulmi ma kai da ke da Qur'ani wasu abubuwa za ka karanta su ne amma hakikarin fahimta su akwai abin da baka da fahimta su su da suke da abubuwa na zamani na aune aune suna ɗaya ma za su bayyana maka wasu abubuwa amma kai da wasu abubuwa ba su bayyana gare ka ba gashi kayan imani su da suke da ilimi zahiri wanda suke Allah ke nuna musu ayoyin da ke cikin samayar kasai amma da yawa su kasu imani to shi da shi ne mu gode ma Allah sai mu gode ma Allah to shi ne Allah ke karantar da su shin ba za su yi dubi ba abin da ke cikin samai da kasai da abin da Allah ya halitta na komi dan da Allah ya ce ma khalaqa Allahu min shay'in da dukkan wani abu da Allah ya halitta shi ke karantar da kai cewa ba wani abu face Allah ya halicce shi kuma har yau ayat tana tsoratar da mu dan adam kullum ka kasance cikin kiyayewa kullum ka kasance cikin shiri dan ajalinka ya kusanto domin a samin Allah wajiba don Allah ya ce a sa tabbas haka ne kowannen mu nan Allah ajali ne ya karrabo Allah kariba tun turo annabi Allah ya ce yake tarabar da sa'a saboda mu yaushe kalkamar alkiyama ga kan ta kusanto dan ga wata ya tsaki kenan da inda ko an ce alkiyama ta kusanto an kare ashe kullum abin da ake so ga mu shirya mu shirya mu shirya dan saboda man ma ta tsamata kiyamatuhu in yanzu na kamu ci yake na kai alkiyama ka ta tsaye to shi Allah ya ce wa an asa an yakuna qadika taraba ajaluhum kuma tabbas zai kasance ajalin su ne ya karabo Allah ya ce fa bi ayyi hadisin da wani zance ne ba da hu bayan alkur'ani ya uminun Allah ce bayu za su imani wannan kai makula ne wajen bayani kai makula ne wajen a bayyana muna ɗan adam idan bai yi imani da magana Allah ba idan bai yi imani da alkur'ani ba wacce magana ta zai imani da ita in kabbar alkur'ani Allah ce fa'ila ta zahabu ina za ku ina za ku kenan kamar ayat da Allah ya ce wa ma za ba hadal haqq illa dalal da mutum ya bar alkur'ani to ya bace ba wai alkur'ani ya zo bane irin wannan ayoyi suna karantar da cewa bayan alkur'ani ba wani hadisi ba wani abin nan ba ba wani zance sai alkur'ani kawai ba shi ake nuhi ba wanda da yawa wanda sun ce qur'ani kawai suna iya labewa irin wannan ayoyi sai ce gashi Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba da hu yu'minu kuma haka ba to menene hadisi ai zance ne ko bayanin da za a yi misali wani sabon zance ma'ana in ka ɗebe magana Allah to wani sabon zance ne za ka imani da shi don saboda shi ita sunna da ƙur'ani tare da suke nan da Allah ce ba bi ayyi hadisin ba da huyuhu kamar ka ce idan ka bar magana Allah da annabi to wani zance ne za ka imani da shi saboda ba a rabawa annabi ya ce Allah ya ba da alƙur'ani da kwatankwacin iri ne ita ce sunna saboda ita sunna abinda ake kira sunna abinda annabi zai yi ya koya muna abinda annabi zai yi aikata ya koya mana shi ne sunna to kuma kashin qur'ani take tare da alqur'ani take ita sunna fassara mutum qur'ani na take yi Allah sa mu gane sai ce mi
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ce man yudlil Allah duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu bai da mai shirya suwa ba wani wanda ya shirya da shi Allah tabbatar da mu akan shari'a Allah ya ce wa yadharuhum Allah yana kyala kahirai ne fi dubu yanihim cikin ketare iyakarsu cikin shishigin su ya amahuni suna demuwa suna kai kawo cikin demuwa Allah ya bar su ne cikin wannan saboda me sun kasa imani sai Allah ya bar su cikin bata su tunda sun zabi bata man kana fi dalala falyamdudda hu rahmanu madda dama wanda ya zafi mata sai Allah ya bar shi ta mishi tunda shi ya zama kai ne ta Allah ka kare mu na'am
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
alƙiyama ga Allah ya turo annabi yana ta bayani alƙiyama za ta tsayu saboda wannan sura ce ta makka ana ta tsoratar da su akwai alƙiyama akwai alƙiyama za ta tsayu to shi yasa yake samun masu yawan tambayar annabi wasu suna tambaya domin su shirya mata wasu ko suna tambaya dangane da izgiri kamar yadda wani bakawin balarabe da zakwa ce ma annabi mata sa'a uwa alƙiyamar ne yaushe ne sai annabi ce ah kana tambaya mi ka tanada mata dan ba sanin lokaci na ke da muhimmanci ba kamar tanadin da za ka yi mata tanadin shine ke da muhimmanci saboda shi duk abin da Allah ya ce zai zo zai zo babu shakka to kai ne ake shin ka shirya ma zuwa abin ka shirya ma abin yanzu ba za shi aiki hashe ba shekarar da za a ta yanzu mutane ba su ta shiri ba wanda ke da niyyar tahiya to ashe ba wai tahiya ba ita tahiya lokacin zai zo to kai da za ta ka shirya mata tahiyar duniya ma kenan to ina da dogon zango tashi ba wai tambayar alkiyama yaushe ne za ta tsayu ba shi ke da muhimmanci ga ɗan adam a ni ka tana da mata shine ke da muhimmanci shi yasa duk mai niyya kwarai wanda annabi ya san niyya ta kwarai ce ya tambaya annabi sai annabi ya karkar shi ni ka tana da mata kenan me take so tanadi take so to kuma ana samu har yau daga cikin mushrikan makka za su yi annabi wannan tambaya kamar da hadisi ya tabbata sanadiyar saukar wannan aya mushrikai sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce in kunta nabiyyan fa akhbirna an as-sa'ati mata takunu in dai kai manzo ne kamar da kake rayawa ka ba mu labari ita alkiyama na yaushe ne za ta tsaye ka matsu alkiyama alkiyama shi yasa suke ta izgiri in kuna garin ma akwai ta wala in rudutu ila rabbi inna li indahu lal husna sai ka ji kahiri ya ci abin musulmi yana cewa ba ka ce akwai kiyama kai kai ma ka yi iman da kiyama ko to bari an mu zo can kai ne ko da an mai ko da an zo can ma yanda ka ganin na to ta ne na bi eh yanda kaga an ban dukiya to can ne an hiba da ita in ma akwai ta a wannan duk sai ne a kan izgili eh wani ma sai ya ce kai shi alkiyama ko mina shi ne kamar da suratul abin da maram Allah ya bayani wani ce shi alkiyama din da ta tsaye ko to Allah zai bashi komi ko ta suke da ita Allah ta qala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahda Allah ta kalla salaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wa narsubu ma yaqulu wa ya'tina farda to kaga duk wannan izgili na suke ta yi tambayar su wannan tambayar suke ta izgili ci wai yaushe za ta zo kai ko ma akwai ta a kaddara ma kenan ba da gaske ba a kaddara ma akwai ta to yanda mun kai ku nan matan mun yi ku la sawaba to shine Allah ya ce yas'alunaka anis sa'a suna ta tambayar ka dangane da alkiyama wa ayyana mursaha yaushe ne za ta tsayuwa domin ce mursaha kamar a ce istiqrariha matabbatar da waye shari yaushe ne za ta tsayuwa Allah ce ka ba su amsa kulce da su inna ma ilmu hahin da rabbi ilmin alkiyama ya ce banta yana ga ubangiji na kawai inna ma ilmu ha inda rabbi sani kawai ilimin tana ga ubangiji ba wani dai wanda yake da ilimi yaushe ne za ta tsayuwa sai dai a karantar da al'umma alamominta idan kun ga alama kaza to alama ta ce kamar zawwa annabi da Allah ya muna bayanin cewa annabi da kaina yace ni da alkiyama ana wasa'at ka hataini ni da alkiyama kama haka ne haka ne muke kenan babu nisa saboda annabi ne na karshe bayan shi ba wani annabi daga rai kuma sai tashin kiyama shikenan to turo annabi kawai alama ce daga cikin alamomin alkiyama to shine Allah ya ce ce da su inna ma ilmuha inda rabbi sana kawai ilimin ta na gurin ubangiji na la yujalliha liwaqtiha illa huwa Allah bai bayyanar da sananta ko Allah bai bayyanar da lokacinta ga wani dai illa huwa in ban da shi ma'ana ba wani wanda Allah zai kuraye mana ce yujalliha kama a ce yazharuha ma'ana bayyana ta Allah bai bayyanar da bai bayyanar da lokacinta ga wani in ban da shi shine kawai ya sayo shi ne za ta tsayuwa Allah ya ce faqulat bis samawati wal ardi rashin saninta ya nauyaya ga halittun da ke cikin samai da kasai ma'ana rashin saninta ya nauyaya gare su saboda halittar samai da kasai babu wanda ya santa nan da Allah ya siffanta rashin saninta sai Allah ya siffanta shi da astakal nauyi kamar kai ne a yi maka tambayar da baka baka da amsa kuma ana so amsa gare ka da Allah me za ka shi sai ka shi nauyi ko to shi yasa Allah ya siffanta cewa saqulat fis samawati wal ard ma'ana sha'anin alkiyama na sanin ta yaushe ne ya nauyaya ga halittun da ke cikin samai da kasai shine Allah yake ne to ya ce halittun da ke cikin samai da kasai wani halittun da ke cikin samai mala'iku ko ba haka ba wani halittun da ke cikin kasai mutane da aljannu to gashi Allah ya hada mala'ikin da ya kowane mala'iku daraja wurin Allah da ɗan adam wanda ya kore ɗan adam daraja a wurin Allah Allah tara su wuri guda ga annabi Muhammad ga mala'ika Jibril mala'ika Jibril shine shugaban dukkanin mala'iku annabi Muhammad shine shugaban duk wani ɗan adam Allah ya tara su wuri guda mala'ika Jibril shi ke tambaya annabi ya shi alkiyama za ta tsayuwa annabi ya ce mal mas'ulu an habi ala min sa'il ai mai tambaya bai yi wanda yake tambaya sani ba ma'ana ni da ba wanda ya sani to kaga ashe saboda tafi samawati wal ard rashin sanin ta rashin yaushe ne za ta tsayuwa ya nauyaya ya nauyaya ga halittun da ke cikin samari kasai ma'ana mutane ba sani ba malaiku ba sani ba Allah ya ce yas'alunaka suna ta tambaya ka kai annabi aka ne ko eh la ta'tikum illa baghata na'am Allah ya ce amma ku sani ba za ta zo muku ba sai abke kwatsam ba ku da kwanan ceto shi yasa annabi yace wasu suna kasuwa ana hada-hada wasu ma suna wurin fasikanci wasu suna wurare daban-daban sai a yi busa shikenan sai a yi busa amma wannan lokaci ba mutane kirki sai a shararai kamar da annabi ce la taqumu sa'a illa ala ashararin nas alkiyama nan ba za ta tsayi ba sai aka ashararan mutane dalakun mutane sai a yi busa kaga la ta atiku illa bagata Allah ta yas'aluna ka suna ta tambayar ka ka annaka hafiyul anha ka ce kai annabi kana ce akan ilimin ka ma'ana kana ce ga tambayar ubangiji ya sanar da kai kai ku kai ne ka boye shine ka annaka hafiyun anha idan ce hafiyu shine al-mustaqsal shay'in wanda ya kai makula da sana abu ko wanda ya kai makula ga kai ga abin da yake bi to shine hafiyun kene kamar annabi suna doka kamar annabi ya nace ya ta tambaya ubangiji ya bayyana mai amma ya ki hada musu Allah ya ce kul ce da su inna ma ilmuha inda Allah ilimin ta ba gurin kowa yake ba face yana gurin Allah domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ilimin su ya tasiratu ga Allah kawai inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin bi ayyi ardin tamut wannan shine mafatihul ghaibi guda biyar wanda ko cikin suratul anam mu bayanin shi ma'ana makullan gaibi mabudan gaibi mabudan gaibi wanda da su ne ake buɗe gaibi guda biyar ba wanda sun sai Allah na farko akwai alkiyama inna Allah indahu ilmu sa'a ilimin alkiyama ba wanda san shi saboda mabudan gaibi ne ba wanda sai za sai Allah wa yunzilu al-ghaitha ilimin ruwa ba wanda sai sai Allah ai mu bayani ilimin ruwa ba wai auna a yi hasashe ba a ce kaza ne za a yi milimeta kaza ko kaza ba shi ake nihi ba mun yi bayani ko wai abin da wani zilla kansa wai alam ma fil arham Allah shine ya sa abin da ke cikin ma'aifa hakikanin sana abin da ke cikin ma'aifa shi ma ba irin hasashen da aka yi ba ba shi yake da ilimin ma'aifa ba shi ma mun bayani ko sai Allah ce mi wa ma tadari nafsun ma za ta kasu gada ba rai kirka san mi za ta aikata wa gobe duk damunan ko yana da kilogram eh ta zai kaza zai kaza amma dan Allah ya sa abin da zai fara da shi ya sa abin zai tabbata Allah su yi kaddaro Allah ya dabbiyar ɗarin shi ke kaddar cewa zai yi kaza zai yi kaza amma Allah ke canza abin kaga Allah ya dabbiyar kai ga abin da ka tsara sai Allah canza shi ba mamakin ce kai ina ina gan gobe inni sallar subahin zan kwanta in huta eh tun da juma'a ce ban tasowa sai karfe goma dan na iya juma'a ba maki wata larura sa tun da subahin za ka shiga ma ko ba haka ba eh ba ba sai Allah kai ba kai ka tsara amma Allah zai canza al'amarin zai tsara ga inda abin da za a yi to kaga ba rakin ka san ma za ta ci gadan kuma Allah ya ce ma ta da nafsu bi ayi ardin tamut ba rakin ka sai na za ta mutu ba rakin ka sai na za ta mutu dan da adam inda san inda zai mutuwa bai ma zuwa can ko ba haka ba amma sai kai kai ne shikenan sai ne labari to wannan duk ilimi ne wanda ya tasirata ga ubangiji kawai kaga alkiyama tana ciki Allah ce qul inna ma ilmuha indallah ilmin ta kawai yana ga Allah walakin aktharun nas la ya'lamun sai dai mafiya mutane ba sani ba na'am to kuma nan da Allah ce mafiya mutane ba sani ba har yau fadin ma'ana mafiya mutane ba su san boye musu ita da an kai alkhairi na dan wallahi bari wada muku da nan da muke zamne da a ce lokacin mutuwa ma lokacin mutuwa kawai a ce an bayyana ma ɗan adam garar da zai mutuwa Allah ya kuke gani ya kuke gani ai da ai ai hagu zuma kowa kwanta da ya kwanci to amma sai Allah koyi al'amarinsa Allah mun gode ma na'am
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
to haro kayarai suna yawa ta tambaya annabi ka ce azaba za ta zo yaushe ne za ta zo ko kawai mutum ya zo ya ma annabi tambayar ganya wani yana ubana yake eh ko kawai mutum ya zo tambaya ta ta ƙetare iyaka wai mila na ke ɗauki ko mini ciwo a dole ƙetare iyaka ne ya gane tamboyi na ta'annuti na tamboyi daban-daban katin kaza ya shi ne kaza zai faru in gaskiya ne kai manzo ne kaza ya bayyana gare mu kai sai Allah sauka da wannan aya Allah ce kai kul ka karantar da su la amliku li nafsi naf'an wala darra ni kaina ban iya tunkuɗe ma kaina la amliku li nafsi bana iya mallaka wa kaina naf'an wani umfani ma'ana ban iya jawo umfani wa kaina bana iya jawo ma kaina wani abin da nake so na alkhairi na wani umfani ni karan kaina ban iya jawo ma kaina shi ban mallaki wannan ba wala darran haka bangaren abin da yake cuta ban iya tunkuɗa cuta ga kaina na wani abu zai samuwa ta in tunkuɗe ma kaina ban iya wannan ba ga hannuna ba ne illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so in kun ga wani abu ya same ni na alkhairi na umfani Allah ya so in wani abu ya same ni wanda rayuwa ba ta so haka Allah ya kaddara ni bai iya mallaka ma kaina komi na umfani ko na sharri in tunkuɗe shi gare na kuma da kuke cewa in ba ku labarin kaza da kaza yaushe ne kaza zai faru Allah ya ce walau kuntu alamu la ghaiba karantar da su ni annabi da na san gaibi lastakthartu min alkhairi da na yawaita wa kaina jawo alkhairi da duk wani dangi alkhairi shi zai jawo ma kaina saboda na san shi na san inda shiki wa ma masane su da duk wani dangin cuta ba zai shahinu Allah ya ce annabi ya karantar da duniya inda ya san gaibi da ya yawaita ma kaina alkhairi jawo alkhairi da duk wata cuta ba za ta shahin shi ba kaga wannan ashe shi ke karantar da mu cewa irin abubuwan da kake cin karo da su annabi na cin karo da su irin damuwa da take iya samuwa ka annabi na haɗuwa da irin wannan damuwa shi yasa ya tabbata wadda annabi wadda annabi ya so ya ga kowa matarsa an kamata kazahin zina wannan abu ya annabi ya samu da damuwa kwarai yadda da kake zato hawutar annabi ce masahabai wai wake magance min wannan bawa Allah da sharri ne har ya tsallake gare ni ya fada ga iyalina annabi ya samu damuwa bisa minbari annabi ya faɗa haka kenan damuwa ta kai damuwa annabi ya samu damuwa har yanzu ce ma Aisha in ke aikata Aisha ki hodi mu roki Allah shahi miki lokacin da bayan ta Aisha ba san da ake ba kamar yadda hadisi ya tabbata tace annabi ya kasance in za a yi wani in za ta jihadi za a yi wata tahiya annabi yana qura'a ga matansa tace sai an kai daidai da ta wajen wata gazuwa sai an kai qura'a annabi ya qura'a wa matansa tace sai ni an ka dauko ni qura'a sai ta faru a kaina ma'ana ni za a tahiya da ni tace mun kama hayya mun tahi an sai yana cikin wannan abin nan irin abin nan gidan da na karaga ko mu ce na gado wanda ake sawon mata ciki wanda suke ce ma haudaji wanda ake sanya mata ciki wanda galibi mutanen kore yan shin sun kafa muhalli da shi kaga an sako saraki ana ta ana abin nan cikin wani dan daki haka wanda suke yi to haka an sako ta ciki an tsaya inda an kai aje abin nan inda an ka tsayar da ayari an komo da wannan gazuwa inda annabi ya sarke ayari an tsaya ana hutawa Aisha ta fito daga cikin wannan hau da shi ta shiga ta kewaya irin bukata na ɗan adam. Annabi ya ga hitatta. To yanzu ashe da ta komo ta shiga sai ta lalabi wuyanta babu sarƙarta ta ta wuya sai ta koma ta ɗauko. To koma da ta yi ba su lura cewa ba shigo ba har yau. Da an ka tayar da ayari ko an kama hiya an ka tayya. Akwai irin ta sabon annabi ana kira shi Safwan bin Mu'attal. Shi ko da al'ada ta ya kasance yana tsayawa bayan ayari ko da wani ya manta da wani abu ko wani ya kasa shi zai biwa da shi bawan Allah ne ce ina tahowa sai ne ga wata mace can karkashin icce yace ni ko na san Aisha tun gaba na a saukar da ayin hijabi da an saukar da ayin hijabi ne kenan ba a shima ba sai aka wannan tahiya yace to to na san Aisha tun kake ayin hijabi mana tun muna shiga gidan annabi tun gaba na Allah sai ya sha maki yace ina gane Aisha ce in abinda nake faɗi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuma kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha da kanta ce wannan wannan shine abin da ya tashe ya tashe ta istirja'in da tajiya ya aje mata raƙumi ya yi gaba sai da ya lura cewa ta haura ƙumi ta haura ƙumi lokacin da zaka ya ja raƙumi babu kalma da ke fitowa bakinsa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe kuma an ƙara ya da zango can gaba so annabi ana zazzamne sai ga wannan bawan Allah yana tsaye da Aisha bisa raƙumi to wannan taya da an kai akwai su Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafiqai yana ganin cewa da mun mun sani idan mun kaza ne sun kai babban magana na nan magana ta hito bakin su sun ka zargi Aisha da zina da wannan bawan Allah Aisha ba sun da aksha ba an koma gida an sauke ayare ashe magana ta ana ta cece ko ce magana tana ta yawo Aisha sun to su da wata abukiyarta za su kewaya daji sai ta ga wannan Mustafa ko Mustaha sai ta wannan bayan Allah ta ɗauko hirar Mustaha ta ce kai Mustaha dai Allah shi wadda ran shi Aisha ta ce subhanallah mutumin da ya hallare yakin Badar za ki ce Allah shi wadda ran shi ba ki san matsayi wanda sun kai yakin Badar ba ta ce haba Aisha ba ki shi abin da yake faɗi ba ba shi na cikin wanda sun ka zarge ki ba sun ka ce ki zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha tana jin wannan magana dashin da ba an kasu tahiya kan sai Allah sai rashin lahiya ta sabko mata ta zo gida ta ce annabi ina son ka bani dama in yi shi a gidanmu ita ta ce ta lura gaske annabi ya dan canza mata ba irin yadda suke da ba annabi ba ta dama ta gidan su tana jiya ta ce annabi iya zo gidanmu sai dai ya leƙa ya ce ma wasu abakar ya jikin ɗayarku na yanzu ya zauna hira da ita bai yi ya canza mata ba san abin da ya faruwa ashe annabi abin na ta zama damuwa gare shi an zargi mata shi da zina ka ha annabi wata rai kiraye ta ga ta ga babanta ga ma'aifiyarta ya ce aisha in kin san kin yi wannan al'amari ki faɗa mana mu roƙi Allah ta kasa magana za ta faɗi saboda nauyin wannan magana ta ce ba abin da na iya faɗi sai abin da salihin bawa ya faɗi ta ce tsananin na ruɗe he na kasa kiran suna annabi yaqub alayhi salam sai na ce sai abin da salihin bawa ya faɗi shine baba annabi yusuf yace fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun tace wannan kalma kawai ne yahudi ana ta cin gari domin Allah shi wanke ta sai da Allah ya saukar da ayoyi kusan goma cikin suratul nur Allah ya wanke ta na cewa ta yi zinab annabi ya ji daɗi ya zaka ce mata albishirin ki Allah saukar da aure ya wanke ki iyayenka abbakar da ma'aifiyarta ki tashi ki godiya ga annabi ta ce wallahi ba zai godiya ga annabi ba sai Allah da ya halitta san mai da kasar don shi ne ya wanke ni to da Allah muhallin shahri yau inda annabi ya san gaibi ana kai haka da gani to shi ne ce wa musulmi su da duk wata cuta wata damuwa ba za ta shahe ni ba ka san dai cuta ce musiba ce damuwa ce a zargi iyalinka da zina damuwa ce mai girma ga abubuwan da yawa an ka ta yakin Uhud kuma yanda an ka shi ma annabi rauni rane wani kahiri yayi annabi da zaka ya kwada sai da haka ne yi sun kare sai da hullar da yake saye ta yaki kusoshin sun shige nan ga annabi da ke an ka tarike su an ka hiddo annabi su mamme iya san gaibi duk wannan yana horo ka gani duka wannan Allah na karatar da annabi bai san gaibi ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka karantar da su sammai da kasai ba wanda ya san gaibi sai Allah to ashe wani yana karantar da mu annabi ka bar shi matsayin da Allah ya bar shi kuma shine alkhairi shine dokaka shine son annabi kana kauna annabi amma ƙetare iyaka iri yanda wasu suke yi masu aƙidu a ce annabi ya san gaibi kaga wannan ƙetare iyaka ne Allah ka kare mu to shi Allah ce walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma wasani su da na kasance na san gaibi ai da na yawaita wa kaina jawo alkhairi da duk wani abu na shari ba zai shahe ni ba duk wani abu wanda yake mummuna ba zai shahe ni ba in ana illa nazirun ni ban kasance face ban kasance face mai girgadi wa bashiru kuma ina bushara liqaumi yu'minun da mutanen da ke imani na'am
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون التي هو الذي ألا شيء وندا خلقكم يا هلتكم من نفس واحدة دغري غدا عليه النبي آدم Allah ya ce wa ja'ala minha zawjaha daga wannan rai Allah sai ya mai matarsa ma'ana Allah ya halarci matarsa Hawwa'u daga awazarsa ta da abin da ta hagu kuma awazawar take tahi kowace awaza karkata ita ce awaza ta sama da wannan awaza an halarci matarsa shine Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha daga wannan rai ya halitta mai matarsa Allah ya ce saboda me ya halitta ma annabi adam matarsa wanda zai rayuwa da ita Allah ya ce liyaskuna ilaiha domin ya samu sukuni zuwa ga matarsa domin ya samu natsuwa zuwa ga matarsa ashe wannan ana karantar da mu wannan bai da mata akwai akwai raguwar natsuwa ko eh Allah ne ya ce liyaskuna ilaiha domin ya samu sukuni ya samu natsuwa ga matarsa amma kuma masu mata guda guda su bar kaudi da yawa su bar shi gwamna yawa da Allah ya ce falan mata ga shaha lokacin da shi mijin ya lullube matarsa to nan mu fahimta a ayar ba duka siyakin magana ana bayani ba akan annabi adam mabudin dai Allah ya karantar da mu babanmu annabi adam amma siyakin ayoyi na gaba to ba annabi adam bane wannan shi ke kore maka shubuha idan ka ga wasu kisoshi da ake kawo isra'iliya ƙarshe wannan aya to akwai malumin tafsir da suke kawo wannan domin a karantar da kai kissa ce da ba ta da asali suna kawo ta ne saboda sun ganta domin su kore maka shubuha in sun kasi su bayyana ma ce amma wannan kissa ce isra'iliya ita ko kissa isra'iliya gudun ta ake yi sai wadda ƙur'ani ya tabbatar yanzu kun ga akwai isra isra'iliya wadda ƙur'ani da kai ya tabbatar ko da annabi da kai ya tabbatar yanzu da Allah ya muna bayanin mutum abin da mutanen da sun kashe mutum wanda Allah ya bayani cikin suratul baqara wanda Allah ya ce su yanke saniya da kaza da kaza a cikin banu isra'ila ne kuma gashi ƙur'ani ya bayyana muna annabi da ya karantar da mutum ko da sun kai ta cikin banu isra'ila ai kaga annabi ne bayyana to amma duk in ba ƙur'ani bane da sunna in ka ji wata kisa ta isra'iliya ka zan gudunta don saboda suna da ƙiyayya da manzanni da annabawa musamman suna shawo kashin kashi da annabawa Allah kamar irin kisa da ake kata annabi Dawud inna hadha akhi lahu tis'u wa tis'una na'aja wa li na'ajatu wahida fa qala akfilniha wa azni fil khitab sai suna ka kissa kun san wasu mutum biyu ne husuma ta hada su har sun kai shari'a wajen annabi dawud shi guda da tashi magana ya ce wannan ɗan uwana ne yana da akuya ɗari ba ɗai ni ko ina da akuya ɗaya wani ya ce dole sai ya raba ni da ita saboda ya hi ƙarhi na ya hi da fada a ji to sai annabi dawud ya ce a ya zalunce ka bai tsaye bincike sai ce a ya zalunce ka daman da yawa daga cikin masu husuma aka suke yi bai tsaya bincika ba to kai ɗan uwanka ka ce yana da akuya da ba ɗai ko kai ku kana da akuya guda kuma ga su duk kamar su guda to ina ka samu ta kai lalle alamar ta mai ɗari ba ɗaya kin gani ke na cikon ɗari da kai ka sace ko ba gawa to yanzu na kawo wannan kissa wai kissa da suke kawowa ta kiyayya da annabi dawud yanzu da ce nan wai Allah ne turo min mala'iku domin a ja kunne ne a yi mai nasiha abin da ya aikata bai kyauta ba wai annabi dawud alaihi salam yana yana da makwabci ɗaya daga cikin sozawarsa sahabbansa to da ya lura da matarsa tana da kyawu subhanallah sai ga me ya kamata shi bare sai ya shi komandan yaki saboda an ka zo an kashe shi shari matarsa to yana cikin wannan shiri sai Allah turo mu mala'iku su dan kwankwasa mai kowa da da ya gano da shi ne aki ya kai da ke da mata da yawa sai kana son ka amsha ta mai guda daga wannan kiyaya ce to ga duk wannan kisoshi kuma wasu wanda ba su da tacewa cikin tafsiri dan dai a ce mutum wani ya yi tafsiri sai ga ya kawo su kuma ana takabbara ana ganin lahiya da wani ka yi haɗi ka aikata banna ba ka sani ba to haka ƙarshe ita ma wannan kissa suna kawo cewa annabi adam alaihi salam kamar da zamu gani gaba dai to shi ne Allah ya ce falamma daga shaha lokacin da shi miji ya lullube matarsa nan kinaya ce ta jima'i ba sai ya kai kuru ba a fari falamma daga shaha lokacin da ya lullube ta domin a mace wai kuma gaba lokacin da ya lullube matarsa Allah ce hamalat hamlan sai ta ɗauki ciki hafifan wanda bai da nauyi wani san ciki yana sabo bai da nauyi wata ba ta san ko ta ɗauke shi ba ba san ko ta mai ciki ba sai dai ta ga yanayinta ya hawar canzawa ko ko ta ga ba ta ga jini ba har ta fara sawa shakka ta ga yanayinta ya canza ba ta ganin jini sai ta gano da a ciki ne gare ta amma da wai a ce nauyi ne ke sawa a san akwai ciki da ba ta ganewa saboda ciki yana sabo in ba an busa mai rai mace ba ta ganewa to Allah ce hamalat hamlan hafifan sai ta dauki ciki ciki wanda yake hafifan maras nauyi fa marrat bihi haka ta shude da shi falamma asqalat lokacin da cikin ta yanna waya kenan ya kai kusa aihuwa to wannan lokaci ne fa da'awallaha rabbahuma tsakanin shi miji da mata suke ta roƙon Allah Ubangijinsu na cewa da in atata na salihan ya Ubangiji haka idan ka saya mana wannan yaro ya hito salihan nan salihan kin da ake ne ba wai mutumin kirki ba ya hito da lafiyayyen gaɓoɓi lahiya lau gaɓoɓin shi babu tawaya a cikin halittarsa to haka idan wannan ya faru lanakunan da mana shakiri za mu kasance daga cikin masu godiya to falamma atahuma salihan lokacin da ko Allah bai bukatar su ya ba su wannan da lahiya lau da lafiyayyen gabobi Allah ta ja alalahu shuraka'a sai sun ka sanya ma Allah abokin tarayya bi ma atahu matki abin da ya ba su Allah ce fata'ala Allahu amma yushriku Allah ya dokaka dangane da abin da suke hada shi da shi to nan sai sun ka ce wai annabi Adam ne da Allah ya jarabai duk ya samu da sai ya mutu don ya samu da sai ya mutu to shi shi ɗaya zaka ce musu har ba bar su ba ce musu abin da yasa kuke aihuwa ɗana mutuwa bari in haɗa muku abin da za ku yi ɗan ku sai ya tsaya lahiya da idan ka same shi ku suna mai abdulharis in ku suna abdulharis to ba abin da ke zuwa samu shi haka ku sun ka roƙi Allah sai ku Allah ba shi lahiya loga shahitu ya sun sura wani abu al-haris shi ko al-haris abin nan haris sunan shaɗan ne kina maimakon bawa Allah zan bawa shaɗan to dan Allah hankarce annabi adam zai haka saboda Allah sai dai cikin dai adam cikin dai annabi adam dai ake samun tun da gashi ma muna yanzu sai ga yanzu da an yaro an sa mai dagunma an sa mai layan matamna an sa mai laya haƙura laya kandu laya kaza amma tun da shi a cikin ciki fa can na Allah ya iya kula da shi amma yanzu na fa dole sai an sa mai layu akwai matsala to kaga sai ayat kazzal kuma yanzu za ka gane cewa ba da annabi adam ake ba domin Allah ya ce fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya dokaka akan abin da suke hada shi da shi cikin bauta kan sai Allah ya kawo jam'i kuma har sai yakin ayoyi gaba sai Allah ya ce أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
هذا ne har sai yake aya ta gaba Allah ka zai kawo jami Allah ya ce ayu shirikuna bai ce ayu shirika ne kenan ba annabi Adam da matarsa ba a ɗayan Adam ne Allah yake bayani ɗabi'a su kenan idan mutum yana da bukata ga ubangiji haka ne ɗabi'an mutum yanzu wani wallahi zai ta addu'a wallahi wannan aiki da ake ta yi na Allah ana da bukata kaza da kaza wallahi har ina Allah ba mu kaza Allah za mu zanna gaba gaba domin mu tallafa ma gibi kaza da muke gana akwai ragani ya kamata mu cike gibin nan wallahi amma da ya samu kudi sai ga ya kwance shi da bukata ta tabe shi kenan tawa haka ba dan adam ne haka nan lokacin da yake so sai ta alwashi ya ta alwashi amma da ya samu bukata shi tabe kuma shi kenan haka da adam yake sai wanda Allah ya tsare to shine Allah ya ce ayu shirku ne shin za su yi shirka ga ma la yakhluqu shay'an abinda bai halarci komai ba wahum yukhlaqun su kan sa da shanka yanzu ne za su bauta gumaka lala gumaka ba da su bane haka su sun gane cika wannan su wannan zuma bautan mutum ma kai lala mutum ba da shi haka shi ya halatta cika shi sai ka bar Allah mai halitta ka bauta ma halitta irin ka saboda duk abin zaka bauta zamu gani Allah ya ce ibadun amsalukum irin ka ne kai ma ka yi shi dan saboda duk wanda yake son a bauta mai a roƙi haƙƙin Allah a bashi a kasan mahaukaci ne kai ka yi cikin da hankali eh sai ka tsaya kan hankalinka to ina da masu bauta abin nan gumaka da sarwarsu za mu gani gaba wallahi gumakan da duk an ka bauta ma duk duk roƙon da an ka bauta ma duk shanun da an ka bauta ma duk abin da an ka bauta ma alƙiyama Allah zai ba su ikon magana su wanke kansu su kubutar da kansu na cewa ba su an bauta musu ba ta Allah akwai abin da kai ga wannan kumiya dinkin da mutum ya bauta mace a ni ban san ka bauta mai yana na sani awo haka kuma zai ce ini da ajima ban shi ban gani ya za ka bauta mai nisan inda ka yi to kuma wani da bisa ce duka wannan bai hana a ruga su huta duka saboda an bauta mai ba ku biki bufi ha hum wala gawun kagan duka za a ruga su ta su da abin da sun gabota wa junu da iblis a jama'un har rundunar shaidan mai zugawa mai zuga a bauta mu wani duk za a yi da su daga Allah ya kare mu to sai Allah ya ce ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce wala yastadi'una lahum nasran ba su samun ikon tallafa ma ko taimaka ma masu bautar su duk wani abu wanda ake bauta Allah ya ce la yastadi'una ba su samun iko lahum nasran nasu taimake su da Allah gunki ya taimaka mutum kai ko alhini ya taimaka mutum ya ya kare shi daga bala'i da Allah ya jarabe da shi Allah ya aika ba shi lafiya to shi Allah ya ce ba su iya ba su da ikon su amfana da su da wani abu kai Allah ce wala an fusa mu yansuru su kansu ba su yi amfani kansu su kansu da haka Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون Allah ce wani ta da ohun da za ku kiraye su ilal huda zuwa ga abin da zama shari'a Allah ya ce la yattabi'ukum basu biye ku in ka shekara cewa kiran gunki ko wani abu tuho tuho tuho ga tsira tuho ga kaza bai shinka bai biye ku bai jin ku in ji Allah Allah ya ce sawawar alaikum duka faɗai ne gare ku ko masu bautar su a da'autu muhum kun kiraye su am antum shamitun ko shiru kun kai ba su jin ku gunki in kai magana in ba kai ba baya jin ka mu yi hankuri lokaci yayi sai mun koma kan wannan ayoyi domin duka ayoyin da ke gaba suna bayani akan wannan siyaki guda kakin akai inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin kakin a kai ga maula na gaskiya shine Allah wanda ya cancanta a bauta ma duk abin da ba shi ba idan bawa ya rika ya rike kawai wahala Allah ka kare mu insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ya ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka zauna da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashe na musulmi gaba ɗaya ya Allah duk masu nufata wannan ƙasa da shari da bala'i in ba shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka haɗa sharrin su gare su Allah ka kare mu da sharrin su Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah Allah ka gafarta mu wanda sun karɓi rayukan su ya Allah Allah ka gafarta mu mataccin mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mu da ke lafiya Allah ka ƙara mu kasance jari na bauta gare ka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka taimake mu da taimakonka wannan ibadodi muke Allah karba muna Allah karba muna wannan ibadodi da muke yi Allah karba muna Allah karba muna Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah dukkanin mu muna da bukata gare ka Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين